Malam ya ce, يمن بالخيرات والفضائل يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء الأدل كما يشاء للقضاء الأدل وأنه يرى بلا إنكار وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس به رؤية حق ليس يمترونها رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياء وخص بالرؤية أولياء فضيلة فضيلة وجاء فضيلة وحوجب أعداء فضيلة وحوجب أعداء فضيلة وحوجب أعداء وكل ما له من الصفات وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول فحقه التسليم والقبول نمرها نمرها سريحة كما أتت نمرها سريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له مع اعتقادنا لما له اقتضت ma'tiqadina ba haka ne ko ma'tiqadina lima lahu taqat lahu tadat kai lahu tada famirruha sarihatan kama atat ma'tiqadina lima lahu taqat lahu tadat min ghairi tahrifin wala ta'tili min ghairi tahrifin wala ta'tili وغير تكييف ولا تمثيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسم ذا النوع من التوحيد وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه فالتمس الهدى المنير منه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد لا تتبع أقوال كل مارد كل مارد غاو مضل مارق معاند غاو مضل مارق معاند فليس بعد رد ذا التبيان فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان مثقال ذرة من الإيمان مالي شيء cikin halalar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zama wajibi a aqida mu sani يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويؤتي السائل Allah yana yin baiwa da alkhairai shine alkhairat da falaloli ai kwarai kuwa Allah mai bada alkhairai Allah mai bada falalai mai yawa wa yasturu aiba kuma Allah shike suturta aibu wa yuti sa'ili kuma shine mai bada mai tambaya a nan gurin ko da yawa abin da ake shakka akan Allah ya yi. Duk alheri da ka gani a duniya Allah ya ba da shi. Falala Allah yake ba da. Kullum addu'a kake Allah mastur bana Allah ka tsira ta aibun mu da laifukan mu. Yuti sa'ili amma yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a. Kuma duk wanda ya roƙe shi yana ba shi hal min za'ilin fa utiya kullun da daddare sai ya faɗi wannan sulusun lailin akhir akwai mai tambaya in bashi wa annahu yaji'u yawmal fasli kama yasha'u lil qada'il ajli wa annahu lalle shi Allah yaji'u yawmal fasli zai zo ranar fasl hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin ranar tashi alkiyama ya jiwo Allah zai zo ba wai za a yi sabi ba Allah bane yana nan amma ta yaya zai zo kamar ya sha'u kamar yadda ya ga dama mu sai yadda zai zo ba lil qada'il adli dan yayi hukunci na adalci dan yayi alƙalanci na adalci wa annahu yura bila inkari fi jannatil firdausi bil absari Allah za a gan shi wa annahu yura bila inkari ba wanda zai musanta za a gan shi aka ce yaraqul mu'minuna bi ghairi kayfin wala tashbihin wa darbin min misali mu'mine za su ga Allah tabbas wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira nazira kula wujuhun yawma idhin ha nadiratun ila rabbiha nazira daga nazara nazaran ne a ƙarshe ko yawa wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima da yarwa za su ga ubangiji amma yan bid'a suka ce a'a ba za a ga Allah ba sai suka ce ya ila rabbiha muntazira eh suka fassara nazira din da muntazira wai za su zauna su yi ta intizari suna jiran Allah da haka aqidar ahlus sunna ko musu babu sai an ga Allah eh za a ga Allah insha Allah a cikin aljanna firdausi bil absari da idanuwa da wannan idanuwan za a ga shi Allah zai ba wa idan karfi da za a ga Allah aka ce a hadisi idan mu'mine suka ga Allah to dadin ganin Allah ya mantar da su komai kuma suna zama suna jiran shi Allah ya mana alƙawari za mu ganshi ba mu ganshi ba a ce ku jira zai zo Allah sai a ganshi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wace irin kaifiya ce wannan yaya za mu ga Allah ta yaya Allahu akbar nu'minu billah wa nu'minu bi rabbina Allah karka haramta mana ganin ka ya Allah karka haramta mana ganin ka ya Allah كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن كل يراه رؤية العيان هو زي جنش رؤية العيان دعيده رؤية العين كده شين عيان كما يدعو أشياء القرآن شين في محكم القرآن كاقا يعمل كل يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ‘yan bidiya sun halaka sun taɓe da suka ta ganin Allah, matabbasa a ga Allah. Wafi hadisi sayyidil anami min zairi mashikin wala ibhami. Wafi ya zo cikin hadisi sayyidil anami annan Muhammadu kenan, shi ne shugaban halitta duka. Ai za a ga Allah babu shakka, ba wani ƙuya. la tudammuna fi ru'yatihi annabi yace ko turereniya ba za ku wajen ganin Allah kamar yadda za a ga wata haka za ga Allah taras tabaraka wa ta'ala lailatul badri a watan lokacin da yake cikin daren haskensa wannan sai ne imani رؤية حق ليس يمجرونها كالشمس سهوا لا سحاب دونها رؤية حق gani na gaske na gaskiya laisa yamtaruna babu babu shakka ko shakka babu la shakka fi tabbas in an ganshi ai an ganshi din kamar rana sahwan a fili babu wani sahaba duna babu wani girgije da ya toshe rana a san rana lokacin hadiri ya rufe ta ko girgije sai ta buya to Allah za a gan shi kamar rana tar ba wai girmansa kamar rana ba a'a yanda ake ganin rana ba matsala to haka za a gan shi ba matsala la samu duna to amma suwaye za su gan shi wa khussa bin ru'yati awliya'u fadilatan wa hujibu a'da'u wa khussa bir ru'yati awliya'u an kebance ganin Allah da waliyan Allah ne kawai za su gan shi sai waliyan Allah wannan fadilatan saboda falala wa hujibu a'da'u makiya Allah an rufe su ba za su iya ganin Allah ba wani kafirin da zai ga Allah ba wani mushrikin da zai ga Allah ya isa وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات وكل ما له من الصفات duk abinda Allah yake da shi na sifofi duk wata sifa ta Allah alhamdulillah Allah ya tabbatar da ita fi muhkamil ayati a cikin ayoyi muhkamai cikin alqur'ani ina akida ahlus sunna ta sifofin Allah a cikin alqur'ani suke daukar da bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kisa yace awsaha fi ma qala ar-rasul wa haqquhu at-taslim wal qabul awsaha ko abin da ya inganta fi ma qala ar-rasul cikin abin da manzo ya faɗa ana wa kullu ma laqu min as-sifati asbata fi mukamil ayati awsaha fi ma qala ar-rasul ko da yazo a cikin alqur'ani ko da yazo a cikin hadisi ingantacce to hakkin wannan sifar at-taslimu a miƙa wuya wal qabul kuma a karba aqida ahlus sunna in Allah ya faɗi wata sifa ko yayi bayani a cikin hadisi to lallai a miƙa wuya kuma a karba ba maganar cewa ya saba hankali dan bid'a ne kullum in ya zo buga misali sai ce wai a ce kaza hadisi ya ce kaza wai ka ji kaza ba yana yukhatibul juhala aljuhal yana magana da jahilai da hankali ai ba a cewa wai a ce kaza yanzu kaza ne zai yi ai ba a yi haka shari'a ai in dai ya inganta kawai ya yi sai ka tumci hankalinka daina bari ana ɗauko nassi ana kwatanta shi a ce kaza a ce kaza ba su da kirki waya ce wai waɗannan mutane masu koran alkur'ani masu koran hadisin nan wai an ce jariri zai ceci iyayensa amma kuma an zo hadisan nan sun ce iya manzon Allah kaza kaza kaza ce zo nan wani irin kaza an ce an ceci karuwa karuwa an cece ta kaga khitab bil aql amma kuma an ce iyayen annabi kaza kaza saboda ya sa maka shakka ka ki yadda da abin da hadisin ya zo da shi sai ka ce ƙarya ne hadisin me bambancin su da wannan kafiran da suke inkarin tashi alƙiyama cewa suka yi in an ce za a tashi alƙiyama sai where is this space an ce za a tashi alƙiyama ina space ina wurin tun duniya da ake ta haihuwa har a zo ƙarshen duniya kuma a ce wai za a tashi kowa wai bi sa'idin wahidin wani suka ce why is the space no space ai wai ba wuri ai kaga wani ayar shakali da yake shi nasi na alqur'ani ko hadisi haqquhu at-taslim wal qabul wannan aqidar ahlus sunna kenan amma shi dan bid'a yujadil wa yunazi'a yana yin jayayya yana mujadala duk lokacin da mutum ya zo yana ɗauko ayoyi ko hadisai yana ta gwara su ya ce kaza bai kaza bai kaza ba wannan ya shiga layin yan bid'a duk sifar da aka ce Allah yana da shi yana da ido yana da hannu yana da kaza yana da kaza namirruha za mu gudanar da su an gane ko kamar yadda ya zo ba za mu canja mu kawai ce akai mu imani mun yi imani shi kenan ya yake mu mu sani ba tunda ba a gaya mana ba an ce Allah mai girma ne mai girma an ce ya fi komai girma to me ya za mu yi mu gane abin da ya fi komai girma ba gaya mana ba kawai mun yarda ya fi komai girma komai nasa babba ne shikenan kawai an ce Allah yana zuwa wannan sama shikenan ya yake zuwa Allah ba mu sani ba mu dai kawai an ce yana zuwa mun yarda yana zuwa me yasa muka yarda annabi ya faɗa ta wani dalili duk hanyoyin da za su tabbatar da annabi ya faɗa din sun tabbata ba mu da wani dalili za mu karyata shikenan ba abin da ya fi suna daɗi ka faɗa ka wuce kawai أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها سريحة كما أتت مع اعتقادنا مع اعتقادنا لما له اقتضت yace zamu namirruha zamu gudanar da waɗannan sifofi na Allah sari'atan a fili saraha kamar yadda suka zo tare da kudurinmu muna kudircewa lima Allah huktabat da abinda sifan nan yake nufi mun yadda kamar yadda aka ce Allah yana da hannu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha to mun tabbatar me yake nunawa akwai Allah ne yace akwai kuma mun yadda tunda Allah ya faɗa mu ba za mu karyata ba ba za mu ce a to ai mu ya za a ce sauro yana da hannu Allah ma yana da hannu a mun san na sauro amma mun san na Allah ba amma mun yadda Allah yana da hannu wani iri ne Allahu alam من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل min ghairi tahrifin wala ta'dilin ba ma canjawa ba ma batawa tahrif harrafawa dan kai muku at-tahrif da at-ta'dil baya ba ma harrafe shi ba ma ta'dil ba ma bata kasan in bid'a ne suke tahrif da ta'dil wa ghairi takyif ba ma kayyafa mu ce iri kaza wala tamthil ba ma misalta shi mu ce misalin sa irin kaza ba kenan ka'idar isbatu sifati غير تحريف غير تحريف وغير تعطيل وغير تكييف وغير تمثيل بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ما دكا هو كمان تشبيه بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد جدا بل ما لنشي قولنا مولدا جمه akan sifofin Allah da sunan nakin Allah qawlu a'immatil huda shine abinda limamai na shari'a suka faɗa magabatan mu sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo su duba liman bihadinta ihtada duk wanda ya shari'a da shari'ar su alheri ya tabbata gare shi gidan aljanna ta tabbata gare shi liman bihadihim qadittada wa bi huda muqtadi فبهداه مقتدي هكا الله يجي وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد وسم ذا النوع من التوحيد كأنبتي وانا النوع من التوحيد كي ميكراتو وانا النوع من التوحيد غاسونا سا توحيد الإثبات كينا kaga ai duk tabbatarwa ake ce Allah yana da kaza yana da kaza bila tarjidi babu zuwa da dawa ba shakka babu kaiwa da komowa babu tardid قد أفسح الوحي المبين عنه قد أفسح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه قد أفسح الوحي المبين عنه الوحي المبين القرآن بيّنني وحي وكما السنة إتما وحيني in bid'a ne suke inkarin sunna ba wahayi bane kuma sukan annabi ne wannan dan Allah ya ce ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha naji wani diga yana cewa wallahi tallahi sunna hadisi ba wahayi bane jahili ba hankali ba karatu ga rashin karatu ga rashin hankali ganewa ma baya yi wa ma yantiqu anil hawa in dai hadisin annabi magana annabi ne to annabi ce Allah ya ce baya magana akan son zuciya in huwa illa wahayun yuha ba ce duk abin da ya faɗa wahayi ne aka yi masa gaga me wannan duk abin da annabi ya faɗa hadisin da annabi ne wahayi ne kamar annal qur'ana wahayi qur'ani ne ya faɗa قد أفسح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه كلمة شريعة من أسكك وعدك غريش وحي شريعة من أسكك لا تتبع أقوال كل مارد ذوي مضل مارد معاند لا تتبع أقوال كل مارد كركرين ابن زنشان كل مارد كل شيطان مارد التولن كي تولرني mai kaucewa hanya halakakke batacce marikin wanda ya fita daga hanya mu'anid mai inadi da girman kai da gaba da kiyayya wannan duk sifan yan bid'a ne maridin gawin mudillin marikin mu'anid فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان bayan juyar da wannan bayani shine tibyan tibyanan li kulli shay'in alqur'ani bayani ne akan komai so bayan juyar da wannan bayani da malami ya maka ba abinda ya saura a bayansa misqalu dharratin min al-imani daidai da ƙwayar zarra na imani babu in dai an juyar da wannan to babu imani ko ƙwayar zarra an fita kenan ba a yadda da Allah ba Allah ya mana afuwa usulul fiqh